وهدى كل لما قدر له والصلاة والسلام على النبي القائل إن الله تعالى قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم آجالكم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الخلائق حسابا وجزاء وبعد فيا أيها المسلمون موضوع خطبة اليوم حرص المرء على المال والشرف روى الإمام الترمذي في جامعه عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه والحديث صححه الألباني رحمه الله فهذا المثل العظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فساد دين المرء مع حرصه على المال أو الشرف والشرف في الحديث المقصود به الرفعة في الدنيا والوجاهة في الناس والشؤرة فيمثل النبي صلى الله عليه وسلم فساد دين المرء مع حرصه على جمع المال أو حرصه على الرفعة في الدنيا بالغنم التي غاب عنها رعاؤها وأرسل فيها ذئبان جائعان والمعلوم أنه لا ينجو من الغنم والحالة هذه إلا القليل كذلك ما يسلم من دين المرء مع حرصه على المال أو الشرف إلا القليل أما الحرص على المال عباد الله فلو لم يكن فيه آفة إلا أن العبد يضيع العمر الشريف في طلب مال مقدر له لا يأتي منه إلا ما قدره الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله والحديث صححه الألباني رحمه الله وجاء في الأثر عباد الله لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقوى مسلمي خطبر مو أولا جمعة tana bayani akan barnan da mutum yake yi ma addini idan ya zamto yana da ɗabi'u guda biyu wannan hutuba ta fara da yabo da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya kaddara ma dukkan halittu ajalinsu da kuma arzikinsu ya kuma ɗora kowa akan abin da ya ƙaddara masa salati da amincin allah subhanahu wa ta'ala su tabbata akan annabi muhammad wadda ya ce hakika allah maɗaukakin sarki ya raba muku arziki kamar yadda ya raba muku ajali wannan hadithi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda allah ya tsara rayuwa wa mutane wani ya fi wani tsawon rayuwa wani rayuwarsa ba yi da tsawo haka allah maɗaukakin sarki ya raba arziki a tsakanin bayansa wani ya fi wani wani ya fi wani haka allah maɗaukakin sarki ya tsara salati da amincin allah su tabbata akan annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sa'abbansa da duka wanda suka biyo bayansu da kyautatawa zuwa ranar da allah zai tada bayi domin isabi da kuma ba su sakamakonsu yan uwa musulmi kamar yadda na ambata wannan shine maudu'i na wannan khutba hirsul mar'i على المال والشرف الإمام الترمذي يفد حديثي أتكل للتافسة لقى سآب النبي صلى الله عليه وسلم كعب مالك الأنصاري يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي كورا بيوم وتا idan aka sake su a cikin dabbobi barnan da za su yi ba zai kai barnan da mutum zai ma addininsa ba ina da ɗabi'u guda biyu a samu kyarkeci a samu koraye guda biyu mayunwata a sake su cikin dabbobi barnan da za su yi a cikin dabba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai kai barnan da mutum zai yi ma'addini ba idan na da ɗabi'u guda biyu shi ne hirsul mar'i alal mali wa sharaf samun mutum yana da kwaɗayi na dukiya ko a samu yana da kwaɗayi na son ɗaukaka annabi ya ce waɗannan ɗabi'u biyu idan mutum yana da su to zai barna ma addini fiye da yadda dabbobi koraye biyu mayunwata za su yi barna a cikin dabbobi ku kalli wannan hadithi wanda in mutum ya kalli wannan hadithi da idon basira zai ga cewa da yawan barna da ake cikin addini akan wannan abu ne guda biyu da yawan wanda suka rabu da Allah akan wannan abu ne guda biyu kwaɗayin dukiya da kuma son ɗaukaka don yayi kuɗi zai iya yin komi zai iya ba da ran kowa zai iya salwantar da mutuncin kowa zai iya sai da addini don bukatarsa ta biya wani kuma yana da kuɗi ɗaukaka yake so kujeran da wane yake kai shi ma na so ya hau kujeran yadda wane ya zamo kaza shi ma yana so ya zamo don haka ba zai yi wa iya samun wannan kujera ba sai ya salwantar da rayuwar wasu zai iya ba da rayuwar mutane domin ya samu isa kan wannan kujera da yake so shi ma ya hausa zai iya sai da addinin musulunci duka yau mutane nawa ne wajen neman su yi dukiya suka sai da addininsu wajen neman su samu matsayi suka sai da addininsu abu kaza za a ce kafurci ne zai ce yadda ne bukatarsa za ta biya zai bada yau duk yara da ake samu an cire ma wani ido ko an cire ma wani al'aura ko an yi kaza na jariri do a kan menene neman biyan bukata ne annabi ya ce kura biyu mayunwata in an sake su cikin dabbobi barnan da za su yi ba zai kai barnan da mutum zai yi ma addini ba ina da son dukiya da kuma son ɗaukaka yau duk wanda suke bata addini a kan menene wannan ne neman dukiya da kuma son ɗaukaka wannan dukiya da mutane suke faɗi tashi a kansa ba za ka samu sama da abin da Allah ya rubuta maka shi ba Allah ya faɗa ula'ika yanaluhum nasibu min alkitab kowane ɗan adam rabonsa da aka rubuta mishi Allah ya ce zai same shi hadithi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda ɗan adam inna rizqa la yatlubu al-abda kama yatlubuhu ajaluhu annabi ya ce arzikin kowa haka yake neman sa fujajan kamar yadda mutuwa yake neman sa wallahi dukkanmu da muke nan arzikinmu ya fi neman mu fiye da yadda mu muke neman sa dukkanmu da muke nan kai kana bacci arzikinka baya bacci inna rizqa la yatlubu al-abd kama yatlubuhu ajaluhu annabi yace kowane bawa arzikin shi yana nemo shi kamar yadda mutuwa yake neman shi in kaga baka yi arziki ba baya cikin littafin ka ne ya zo a wani asar law annabna adama haraba min rizqihi kama ya'rubu min al-mauti la adrakahu rizquhu kama yudriku ajaluhu inda dan adam dai gudu arzikinsa kamar yadda zai yi gudu wa mutuwa duk inda ya shiga sai arziki ya nemo shi kamar yadda mutuwa zai neme shi Allah ya faɗa ina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuka boye mutuwa zai cin muku to inda dan adam zai dinga boye boye da arzikinsa zai dinga gudun arzikinsa kamar yadda yake gudun mutuwa arziki sai ya same shi wani da ka gan shi ka san cewa kaddara ne yasa yi kuɗi abinda aka rubuta masa ne ina ya faɗi ya tashi wani za ka gan shi in buge-buge ne tun kafin a fi yake bugawa amma har yanzu yana na a yadda yake saboda ba a rubuta masa arzikin ba kuma li kulli ajalin kitab kowane abin da Allah ya tsara shi akwai lokacinsa to don me ne don neman ka yi arziki ko don neman samun ɗaukaka za ka iya sai da hatta mutuncin addini annabi alaihi salatu wassalam yana ce man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in fasaddaqahu faqad kafara bima uzila ala muhammad duk wanda ya je wajen boka ko ya je wajen mai duba saboda wata biyan bukata tashi ya faɗa maka wani magana kuma ka yadda annabi ya ce ka kafirce ma abin da Allah ya saukar masa ya mutane wani suke zuwa wajen boka saboda biyan bukatarsu saboda biyan bukatarsu a duba musu a taimaka musu wannan bukata da suke neman su biya gaskata boka kafirci ne gaskata matsafi kafirci ne ya mutane wani suke har ka ji an ce kowa ma da nashi bukan yan kasuwa kana so za a kai ka wajen wani ka fara tasowa harkan kasuwa za a ce to ka nema ma kasuwan tsari me wani tsari ake nema ka nema ma kasuwa ka tashi ka tsaya mutum da ya fara samun ja da baya harkan kasuwa za a ce to ka gani abinda muke gaya maka wani tun da ya tashi ya tsaya kaga ai kasuwarsa gaba yake ci kai da muka gaya maka kaki ta zuga abin da yake faruwa da kai la ilaha illallah waɗannan ɗabi'u biyu yau su suke wahal da al'ummar da yawan mutane sun raba zumunta sun raba alaƙar da ke tsakaninsu da 'yan uwansu rikici na makotaka duk za ka samu a kan menene yamma abin duniya gaba da yake shiga tsakanin mutane ya za a yi wane ya samu ni ban samu ba ya za a yi wane ya zamo kaza ni ban zamo ba duk akan mai son abin duniya annabi ya ce duk wanda yake da wannan ɗabi'a ɓarnan da zai yi ma addini ya fi ɓarnan da kura zai yi a cikin dabbobi kura mayunwaci yau duk gashi nan muna gani da suna son ɗaukaka wasu hatta riga na addini da malanta sun saka yuharrimuna wa yuhallilun su mai da haramu halal su mai da halal haramun ba abin da ya dame su suna so duniya ta san su suna so su samu ɗaukaka yau muna gani wannan shine abu mafi hatsari da yake fuskantar al'ummarmu yadda kowa a yau ya zama malami kowa yana iya kafa kyamara ya yi tsokaci a kan abin da wane ci abin mamaki ina ma da akwai ilimi ina ma da akwai karatu mu kenan kaddara rayuwarmu za mu kare cikin fitina da hayaniya da sunan addini mutum ya shahara a duniya ɗauke shi malami amma ka sa mutum ƙur'ani bai iya karantawa da ƙur'ani a gabansa amma ba iya karantawa daidai waɗannan yanzu su suke koya mutane addini neman son ɗaukaka neman son a san mutum neman son mutum ya shahara ya za'iwa ne ya ɗaukaka shi bai ɗaukaka ba shi addini ba ɗaukaka ake nema da shi ba addini na allah ne ƙur'ani za ka karantar hadisi za ka karantar yadda allah ake nema da shi yau tun da kowa yana da waya ana gasan sayan wannan standard da za a kafa ɗakinka kowa yana tura mu duniya sako an rikita ma al'umma al'amari na addini har ba su sanin menene za su kama yau in wannan da safi ya ce daidai ne da yamma za ka ga wannan ya kafa kyamara karfe hudu yana ce abin da aka faɗa da safan nan ba daidai ba ne ku kalle da aka mai da addinin allah wannan ya haramta da safe wannan da dare sa kyamara ya halatta shi wannan ya ce sunna da safe wannan ya sa kyamara sai ce bidi'a ba tare da ilimi ba abinda annabi ya ji tsoro ma al'umma su kenan za a samu masu wa'azi masu karantarwa amma suna tsaye ne akan kofar wutar jahannama duk wanda ya amsa musu za su jefa shi cikin wutar jahannama akwai wani saurayi a nan jihar Niger wanda duk wanda ke bin media ya gani jihar har ta yi zama da shi ta dakatar da shi da karatu yana da magoya baya da yawa a shafi na media al'umma tana bibiya abin da yake wannan kuma shine fitinar da ya shigo ma al'ummar mu a yau al'umma ba su damu da su saurari abu mai amfani ba abin da zai amfanar da addininsu ko rayuwarsu ba su damu da shi ba ina wanda ya zo da sabon magana zo za a yada duniya kowa zai kai ba abin da muke yada wasu sharri ba abin da yake yawo lokaci kankani sai sharri sai abin da zai zama fitina ma al'umma ku dubi wannan matashi muhammad wai muhammad ku dubi abubuwan da yake a media shi ya zo ne ya ɗauki kansa a matsayin mujaddidi duk wata ƙungiya ta addini a ƙasar nan ya ce a kan ɓata suke shi yanzu yana so ya tabbatar da da'awar annabawa ne ga ƙur'ani a gabansa yana karanta ba iya karantawa daidai wa yanzu shi ne duk a kan ɓata al'ummar ƙasar nan suke shi ne yanzu ya zo ya dawo da al'ummar ƙasar nan duka kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dukkan mu akan ɓata muke tunda ya ce in kabuwa na wuta za ka tabi in kabuwa na wuta za ka tabi in kabuwa na wuta to kun ga ba wanda za a buki me yasa Allah ya ce fas'alu ahla dhikra shi akwai wanda za a bi fasalu ahlal zikir ba kowa bane malami Allah ya ce a tambayi malamai zai ce a tambaye su ne ba za a bi su ba ka ce duk wanda ya bi waɗannan zai tafi wuta to wa za a bi wa za a bi wani ne za a bi wani abu ya zama mana fitina yau mutane za a gan su ƙananun ɗalibai na ilimi suna tattaunawa akan matsaloli masu girma wanda sai an nemi malamai sun yi zama akan matsalar amma wani zai amsa fatawa ya wuce abinsa ba abinda kuma ya dame shi duk girman mutum bai fi karmo a sa kyamara a zage shi ba a ce mutumin ƙauye a ce masa jahili a ce masa wawa da tsufansa da girmansa da malantarsa ya fara da a wannan ya fara karantar wannan mutum tun bai zo duniya ba amma yau su ake sa ake cin mutunci kuma duk wannan fitina a tsakanin al'ummarmu a tsakanin al'ummarmu neman son ɗaukaka mutum zai zo da gari wani abu abin mamaki saboda ya samu shahara ibn al-jauzi ya ambata cikin wani littafinsa wani mutum a wani shekara da aka zo aikin hajji taron al'umma sai ya zo ya cire tufafinsa ya cire tsare ce sai kama fitsari a cikin rijiyar zamzam fitsari fitsari a rijiyar zamzam fitsari ga taron mahajjata al'umma suka haushi da duka allah ya kwaci rayuwarsa a hannun jami'an tsaro shekara ne sama da 700 da wani abu aka kai shi wajen sarkin makka na wancan lokaci don mai kai wannan abin da kai ya ce a ratu an uzkara walau bin la'anat na yi ne kawai saboda na yi shahara a ambace ni ko ta hanyar a tsine min albarka a dinga dai cewa hadar lazi ba lafi ma'i zamzam a dinga tarin ana cewa wani shi ne taɓa fitsari a rijiyar zamzam ko da a tsine masa ko ta hanyar tsinuwa yau mutane suna neman ɗaukaka ta kowane hanya suka rigar addini yuhalliluna wa yuharrimun su mai da halal haramun su mai da halal haramun su mai da haramun halal ba abin da ya dame su su dai a san su su dai su shahara su dai su samu ɗaukaka to wallahi mu kula ibn sirin yana ce inna hadha ilma dinun wannan ilimi addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum ku dinga duba su waye za ku koyi addini a wajensu yau kowa malami ne malamai sun yawa zage-zage cin mutuncin juna bata juna yarfa ma juna yau shi da abin da al'umma ta sa a gaba an mai da malanta zawo kamar siyasa kamar wata jam'iyya kamar wata fati kuma duk akan addinin allah wajibi ne mutane su ji tsoron Allah akan addininsa kada son duniya ko son ɗaukaka ya sa ka rabu da addinin Allah maɗaukakin sarki ko da saninka ko ba da saninka ba Allah muke roƙonsa afuwa Allah muke roƙonsa gafara Allah shirya da mu ya shirya mana al'umma Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظنا في ديننا واحفظنا في أهلنا اللهم أصل أمرنا وأمر بلادنا اللهم رد الأمن والأمان في بلاد المسلمين اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وردنا إلى دينك مردا جميلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله